الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 22 kenan ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1441 a watan turawa muna 17 ga watan uku shekara ta 2020 Allah ya kaddara muna zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa cikin garin Gumel don kuma ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari a wancan satin mun buɗe magana ne akan babin girman kai alkiburu babin girman kai mun karanta hadisi guda ɗaya wanda wani mutum ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kan shi ya fara mai kirari sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya riƙe rigar shi yake ce mashi da ina ganin ka ko ina ganin kamar kana ɗauke ne da kaya na marasa hankali bara in baka labarin wasiyar annabi nuhu alaihi salam ga ƴaƴan shi cikin wasiyar da annabi nuhu alaihi salam yake mu ƴaƴan shi shine kada mutum ya zamanto mai girman kai ko mai wulakantar da mutane shi kuma cikin kirarin da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da yayi kama da girman kai ko wulakantar da mutane shi ne hadisi ɗaya da muka karanta muka kwana a kan shi don haka har yau da ya karatunmu zai ci gaba ne a cikin babin na 251 babu likidiri za mu tashi hadisi na 548 a cikin darasi na 82 Allah ya gaje mu ya taimake mu na? 500 da na'am da takwas ne nake tunani darasi na 82 ko na'am yace haddathana abdullah ibn maslama qala haddathana abdul aziz an zaid ana abdullah ibn amr annahu qala ya rasul allah amin al kibari nahwahu abdullah dan amru ya tambayi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ko yana cikin girman kai sai ya lissafa irin hadisan da suka wuce a baya shi ne mutum ya kasance yana da kyawun tufafi yana da kaza yana da kaza wannan cikin girman kai ne wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa baya cikin girman kai rena mutane da kin karbar gaskiya wannan shine girman kai Imam Albani ya ce hadisi ne ingantacce ina ga saboda babu hadisin anaka mai wace yasa sautin gashi na 48 din ba akwai ba nan ba ko eh to mu namu da nan ba ندري بيرد أربعين دترة حدثنا مسدد قال حدثنا يونس ابن القاسم أبو عمر اليماني قال حدثنا إكرمة ابن خالد قال سمعت ابن عمر أنا سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذن الله صلى الله عليه وسلم هنا سوى من تعظم في نفسه wanda ya girma cikin zuciyar shi ma'ana wanda ya ga girman kanshi ya ga isar kansa da kanshi aw ikhtalafi mishyatihi ko yayi kafafa yanga da nuna isa a cikin tafiyar shi laqi Allah azza wa jalla to zai sadu da Allah a ranar gobe alkiyama wa huwa alaihi ghadbanu alhali Allah yana mai fushi da shi duk mutumin da ya ji a ransa shi wani ne ya isa ko ya nuna a cikin tafiyar shi kana kallo ta nuna cewa wannan fa akwai ji da isa akwai kafafa yana ganin ya kai ne tafiyar ta isa ce wannan sai Allah ya bishi da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu laki Allah azza wa jalla wa huwa alaihi qadban Imam Al-Albani yace hadisin kuma ingantacce ne a cikin mufradat da suke cikin hadisin akwai man ta'azzama fi nafsihi wanda ya ga girman kansa menene girman kai sai ya ce ita kada nafsahu azimatan ya dauka cewa fa shi babba ne yana da girma duk wanda ya dauka shi babba ne yana da girma girman kan nasa ta kai ko girman kansa ya kai tastahiqu min ghairihi tabjil wa takrim ta yadda yake ganin ya dace ko ya kai wani ya kamba ma ya girmama shi wannan shine girman kan da ake magana duk wanda yake ji matsayinsa ya kai sai wane ya ga girmansa sai wane ya kambama shi sai wane ya ziga shi in dai ranka ta gaya ma wannan to akwai alamar girman kai tare da shi Allah rufa su eh kana malami ka ji cewa dole ɗalibinka sai ya san kai ne to akwai matsala kana uban gida ka ji yaron gidanka dole he ya rusuna ya yadda kai ne uban gidan ba shi ne ba dai misali ita ka ake magana kana shugaba kake so talakawanka sai sun yadda fa kai ne ka fi shi in dai ranka ta gaya ma wannan to akwai girman kai a ciki dana ba da misali kamar da zai fi kowane daro da roko ka ɗauki aboki da aboki in dai za ka ji ranka ta kai wani girma da sai an girmama ta an ba ta wata jinjina ta musamman to wannan abin akwai girman kai a ciki wanda ya ɗauka ransa mai girma ce ta cancanta a kamba mata a girma mata Allah maɗaukakin sarki ya tsari babin yana da faɗi wannan ko? wanda za su tsira kaɗan ne eh to amma Allah ya sa ka ji ka tsira eh duk wanda ya ji ya tsira insha Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake so zai shiga aljanna wanda yake ne zai faɗa wutar jahannama ya za a yi siki ya ce wanda ya bi gaskiya in ya jita daga gona ya karɓi aljanna wanda ya shi ne zai karɓi wuta e kusan cuta ce da kowa an yi ittifaki a cikinta kawai zai wahala Allah ya baka wani matsayi baka gaba kana so mutane su gane wannan matsayi in kai ne jagora za ka ga ba ka so a shiga gaban ka in an wuce za ka jiran kai na faci sai ga ana cewa dole sai an dawo ba kai za ka wuce gaba in ba a wuce ba har ka jiran kai yana kuna da ranka ya kuna saboda wannan akwai alamar girman kai Allah maɗaukakin sarki ya tsare so ake in kana cikin al'umma ka saje ka bata kai daidai da su eh Allah ya rufa asiri wa ikhtala fi mashiyatihi me kalmar khuyala alamar yanga da kafafa cikin tafiya ai sai ya ce faba ma fi nafsihi ila jawarihi abinda ke ransa ya kwararo har zuwa ga gaban shi fa ikhtala fi mashiyatihi dan haka sai yayi kafafa cikin tafiya duk wata tafiya da ta canja daga normal tafiya taka to akwai matsala wani lokacin za ga dan adam idan adam yayi ado shi ya gamsu yayi adam to za ga takun yana canjawa eh wannan takawun abin da yake zuciyar ne ya sako zuwa ga gabai in aka samu wannan akwai matsala shine yace fada ma fi nafsihi ila jawarihi fahtala fi mishyati wal kalam fil ikhtiyal fi ghayr al harb ya ce amma in ana magana a kan taƙoho da isa wannan banda a filin yaƙi a filin yaƙi shi ana so dakarun sojoji su yi irin wannan tafiya ba a so a ga soja yana gudu yana razana yana tafiya a a dole ana so a ganka kana kobara kana nuna isa to ma'ana kenan ba abin da yake baka tsoro ita a filin yaƙi ya halatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da za a yakin Uhud sai ya ɗaga wata takofi daga hannun sai cewa zai iya karɓar wannan takofin ya riƙe ta da haƙƙinta ya ba ta abin da ya dace sahabai kowa ya kawo cappa in wannan ya meko hannu sai manzo Allah ce ba kai ba in wannan ya meko hannu a ce ba za ka iya ba in wannan ya meko hannu a ce yi hakuri duk manyan sahabbai da ka sani duk sun meko hannu manzo Allah ce ban da ku wani sahabi ana ce da shi Abu Dujana ya ce manzo Allah ya ce zan riƙe ta da haƙƙinta ya ce to wani irin haƙƙi ya ce za ka ba ta ya ce in na tsarin mutum ta gaba ya ta fito ta bayan shi wanda Allah ce to ungwarki kai za a ba wata kofa ba shi kuma ya ga tun da an kowa ya meko hannu an hana shi ya meka aka bahi kai kasan dole za ka ga yanga da haka ana ba shi takwabin sai ya sa hannu a jihu ya ɗauko wani jihin kyalle haka ya daura a gogensa ya za fita da banki na yanzu duk kowa kwaban ne shi ne yanzu na musamman abinan ya daura yana daurawa sai ya wuce tafiya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi duk sahabbai sun san isaci wallahi da nuna kasaita ya sa yi tafiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hala mishyatun yubghiduha Allahu azza wa jalla illa fi mithli hadha al-maqam yace wallahi wannan tafiyar Allah yana fishi da ita Allah baya son ta sai a irin wannan gurin eh yanzu tun da a filin da gane to ana so so da ya nuna isa zuciyarsa ta karba ya isa to wannan daga cikin alamomin nasara ne a filin yaki eh jiya shi yake sa to amma in ba a filin yaki ba duk inda ka nuna wata takoho da isa ka canja tafiya akwai alamar girman kai in dai ka yi takoho cikin tafiya ka ji a ranka ranka babba ce ta isa to ka hira kuna da fishi tsakaninka da Allah madaukakin sarki Allah ba mu ikon gyarawa eh rayuwar akwai wahala wallahi eh zaman lafiya hina abin da mariga yake faɗa shi Abubakar Mahmud Gumi karatun hadisi da aiki da shi wallahi ne zaman lafiya din ka karanta ka sani ka yi kokarin kiyayewa in shedan ya kwashe ka ka gane kuskure ne ka yi istighfari ka tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki laqi Allah wa huwa alaihi ghadban zai haɗu da Allah alhali Allah yana fishi da shi me ma'anar Allah yana fishi da shi sai yake cewa ya fa'alu bihi ma ya fa'aluhu bil maghdubi alaihim Allah zai mai irin abin da yawa bayin da ya fishi da su kamar Yahudawa da sauransu limunaza'atihi lillahi fi izarihi wa ridaihi saboda yayi jayayya da Allah a cikin siffofin da suke nasu ne da haka in dai kai tako ranka ta gaya maka ka isa ka kai to akwai matsala Allah rufa asiri an ce ɗaya daga cikin sahabbai ko ɗaya daga cikin manya-manyan sarakunan musulunci da ake wani lokaci ya fice zai fito kofar gidansa yana zane sai wani saurayi ya fito yana irin yankan nan ya wuce to za ga babban mutum ba ya so ya wuce baka ce masa baran kai daɗe ko yalla bai ko barka da fitowa ko assalamu alaikum sai ransa ya ɓaci ya ce a kira shi wai da hi wani ɗan gidan wace a kira shi kawai sai da ya taho sai kuma ya gaya ransa to ai wannan abin da na yi alama ce ta girman kai don me yasa dan ba a mun magana ba hagan da zafi a raina yana zo aka ce kawai sai ya kwanta a ƙasa sai ya ce ɗauki ƙasa farka ka ta kai kirji na ce ba zai yi ba ya ce aka yi ni na sa ka ya ce zuciyar da ta nemi girma take nema a jawo walakanci a taka ta ina gani da abin da zai fi nuna mata kaskanci aka yi nazar da kanka ya ce ka taka ka wuce ni din ba kowa ne ba to kaga su haka suke nazartar da kansu idan zuciyarsu ta ja su zuwa ga girman kan da isa gare su hore ta ta hanyar da ba ta kara ba gobe yanzu duk zuciyar da za ta ja a shi a kwanta a taka ta gobe ta kara ba gara a zauna lafiya kalau Allah rufa mana asiri wa min takabbur cikin abubuwan da na dauko wanda sune alamomi na girman kai yace at-tarafu fil majalis mutum ya nemi cewa sai ya ɗaukaka a gurin zama gurin zamansa sai ya bambanta da na abokan shi a tarafu su suna ƙasa kai ka zamanto kana sama wannan alama ce ta girman kai wata ƙaddun in ana tafiya ya zamanto ka ce dole kai sai ka shiga gaba ko a gurin zaman kai ka iyo gaba sauran suna baya wannan alama ce ta girman kai wal ghadabu idza lam yubda bis salami da mutum ya ji fushi a ransa idan ba a mai sallama ba kun taho za ku haɗu sai ka dime kana jira ya ma sallama shi ma yana jira ka mai sallama to in dai ba a ma sallama ba kai da farko ka ji ranka ya sosu wai me yasa wane ni yanzu bai sai mun magana bai mun sallama to in dai ranka za ta sosu a dalilin wannan to alama ce ta girman kai wajahdul haqqi idza nazara da kin karbar gaskiya idan yana musu in an yi musu a ƙi karɓar gaskiya wannan ita ma alama ce ta girman kai wan nazaru ila al'amma ka annahu yanzuru ila al-baha'im ko mutum yake kallon mutane kamar yana kallon dabobi shine abin da wai yake ta gani akan hanci ko yana ganin kowa akan hanci kowa bai isa ba to in ka kalli mutane kamar ka kalli dabbobi alama ce ta girman kai wa ghairi zalik da wani wannan fahada kulluhu ya shimaluhu ko kulluhu ya shimaluhu wannan duk girman kai yana haɗe waɗannan sifofi Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu da shi duk wanda ya tsakuri ɗaya ciki ko ya tsakuri biyu ko ya tsakuri uku ya yi istighfari mu tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya fi mana Allah ya cire girman kai a cikin rayuwar mu na'am hadisi na gaba yace haddathana Abdul Aziz ibn Abdullah ana Abdul Aziz ibn Muhammad an Muhammad ibn Amr عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي ما استكبر بذي تبقى جرمان كي بكو بذي جرمان كي با تنظر كو ما غنين جرمان كي من ذا الله يكاو دون دي هذا ɗaya daga cikin waɗannan siffofin ko ya haɗa su gaba ɗaya to Allah da girman kai zai bar shi manzo Allah ce ba zai girman kai ba man akala ma'ahu khadimuhu wanda yaron gidansa yake cin abinci tare da shi ba zai girman kai da haka in kana so ka kori zurman kai daga zuciyarka ka zauna lafiya to zaman to barorin gidanka da yaran gidanka kuke zuba abinci kuna ci tare ko da ba kullum bane ba wannan Allah da zai karya maka zurman kai ko alal akalla idan an kawo abincin to ka kira su suna zaune kana zaune ka tsakura su masu tsakura kuna ci kuna hira kuna zancen duniya to in Allah da wannan zai karya maka girman kai daga cikin zuciyarka Allah ya sa mu dace babbar matsalar Bahaushe ya hana tattauna idan ana cin abinci ko da kai magana zai ce daya ko eh to kaga kenan ka hado yaran gidanka kuma da barorinka in aka ci kowa yayin gum sai ba a samu abin da ake da bukata ba amma so ake ana ci wani ya farke da dauko zanci yau ya kasa karasa wato lafiya kanu ana yi ana dariya ana ra'a sai ya gama ba ku an ba kun ci abin da kamar ba ku yi tsammanin za ku ci ba a ji dariya a ji daɗi ka ji abincin ya gamshe ka iya maka bukata ka ji kana ƙaunar su suna ƙaunar ka saboda wasa da dariya na shiga tsakanin ku manzo Allah ce to duk wanda yake cin abinci tare da yaran gidan shi ba zai ba girman kai wa rakibal himara bil aswaq duk wanda ya hau jaki ya zagaye kasuwa ba zai bai girman kai yanzu da yau yanzu kaga alamar yadda muke a masallacin kamar muna ji a rama akwai wata abu kenan ko to akwai alamun girman kan fa kenan kware da gaske a inda lafiya kalau da ba abin da za a ce amma da aka tattauna to alamar akwai wani abin damuwa a rai kenan to shi yasa manzo Allah yake sa to duk wanda yake so ya magance girman kai ya zama to yana cin abinci da yaran shi in ya kama ya hau jaki ya ci kasuwa ran laraba babu laifi ya hau kayansa ya zagaya cikin kasuwa nan ku bani kalwa nan ku ban gihiri nan ku ban kaza ta to ai wane ne a zagaya nan gura ce wane ne a zagaya na ce ranka da dai suna na ai min gine ne akan haka gaba ɗaya al'ummar ce ta gino akan haka ɗin ita al'ummar bahaushe gaba ɗaya ta gino in ka ga mutum akan jaki wulakantacce ne ko kaskantacce ne ko kuturu ne yana bara haka ga al'ummar bahaushe ta yadda in ka ga mutum akan jaki to kaskantacce ne ko alal akalla a ce manomi ne saboda haka zai zuba masa taki ya je gona in ba irin su ba to ba wanda zai hau jaki to amma lokacin mu da kanmu da kanmu mu ne za mu juya kanmu kuma sannan aka ce mutum ya hau doki ya shiga kasuwa wata a zamanin da kenan watakila a yanzu akwai abin da yake kama da haka wani lokaci idan kana da bukatar da kake so ka ji zuciyarka ta raya ma kana da bukata babu laifi ne ko a kafa ka taka ka shiga kasuwar ka dan zazzagaya da kanka ka dan sai kaza da ranka yake so ka zabu kaza da ranka yake so ka dan zabu kaza da ranka yake so ka biyo yar kai ma gane mastugo ɗinka ko ɗan bako ɗinka ko yadda kai ladar kai mai sassar ka riko a hannu in kai sau ɗaya sau biyu sau uku za ka ji insha Allah ba da damuwa wani za ga komai kankantar abin da zai iya siya ba zai iya zuwa ba sai dai ya aiki yaro ko yana zaune ya yi aike ko ya aika ɗan babur ko ya aika a kawo masa a waya yayin delivery ko shi din ya je a kansa ba zai iya ba ita kuma so ake kullum zuciyar da kake gaya mata komai za ka iya eh yanzu ba ta aka yi ba dole ka kama jaki ka ce ba na aran jaki in kawai ka da ka yawo matsala ce ba haushe yana ce an tsoho bai ji ba kunyar hawa jaki eh ma jaki ba zai ji ba kunyar ka da shi ko to kar ka dauka dole sai ka hau jaki shine za a yi daidai yanzu daga cikin hawa jaki akwai abin da za su karɓi haka da yawa dan a daidaita sahun nan ko dan babur na a taba din wata rana a ganka ka hauka zaka je akai ka unguwa ka dawo shi ma duk alama ce ta hawa jaki din ko ko kuma ka karba ran keke ka dan zagaya a cikin gari duk zai ko kuma misali zaka yi tafiya kai ka saba tafiya kullun a manya manyan motoci wata ran a duba kamar wata je fayi haka ko yar motocin nan na yan haya na zuwa Kano ka hau ka zauna a cikin fasinjoji a je lafiya Kano ana hira ka je ka dawo shi ma na alama ce ta kare girman kai kayi abin da kake ganin kamar matsayinka yafi al'umma tana ganin kafi wannan matsayin ka dawo kai bakka jin komai a ranka shine abin da ake da bukata Allah ya samu dace wa taqala shata fa halabaha sanadin mutumin da zai kama akuya ya daure ya tatsi nonanta ya amfani da shi wannan mutumin shi ma ba zai yi girman kai ba kaga abinda mutum manzo Allah ke da bukata ya zamanto mutum yana wa kansa da kansa ayyukan da za su amfani shi ya zamanto an sassauta rayuwar zai iya zama da kowa su yi rayuwa zai iya shiga kasuwa ya biya wa kansa bukata idan akuyarsa ce take da bukatar a tatse zai iya kamawa ya riƙe ya tatse wannan bai da matsala abin da ake nufi da wannan za ga akwai abubuwan da muna bukatar su amma girman kai ya hana ba za mu iya yi ba wani yanzu idan zai fita an dawaye shi idan ba ta da wanki ba zai iya wankewa ba wani rigarsa guda ɗaya ya wanke ya goge ba zai iya ta ba wani ya goge takalminsa ba zai iya ba wani ya goge motarsa ba zai iya ba to abin da ake da bukata abubuwan da kake da bukata na amfani yau da gobe ake ganin ana yin su wannan shine abin da hadisi yake karantar da mu Allah ya samu dace Allah ya samu gyara shi ma da wani hadisin kamar an kashe wani abar falaji ko? na? da kyau mastakbara da yake cewa mastakbara ai ma adda nafsahu kabirar wala da khalahu alkibar da manzo Allah ce mastakbara shine mutumin mutum ba zai dauki kansa ba mai girma girman kai ba zai shige shi ba in ya lissafa ko ya yi irin waɗannan abubuwan da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labari a cikin hadisi shi ma wannan mutumin yana daga wani hadisi yana daga cikin hadisan da suke faɗa akan girman kai mai sharhin sai yake cewa fa man kana fihi hadhihi al-khilal wanda ya tara waɗannan siffofin guda uku baki ɗaya aw wahidun minha ko ya samu ɗaya a cikin uku faqad bari min al-kibari to da izinin Allah maɗaukakin sarki ya fita daga girman kai duk wanda zai hori zuciyarsa ya zauna da yaransa su ci abinci baya jin komai a ransa insha Allah zai fita daga girman kai duk wanda zai iya shiga kasuwa akan jaki ko akan adaidaita ko akan keke ya dan yi cefane ya biya ma kansa bukata insha Allah ma zai fita daga cikin girman kai haka wanda zai iya tatsar shanin gidansa ko awakin gidansa shi ma da izinin Allah madaukakin sarki ya fita daga girman kai Allah tsare mu baki da haddathana Musa ibn Mahar qala haddathana Ali ibn Hashim al-Barid qala haddathana Salih yuba'ul aksiya Salih wanda yake riwayar ko ake riwayar gurin sa aka ce yuba'ul aksiya yana sai da irin bahunan nan a kasuwa an cinikin bahuna ne an jaddatihi shi kuma yayi riwayar ne a wajen kakashi qalat take cewa ra'aitu aliyan radiyallahu anhu tace naga aliyu dan abi talib Allah yarda da shi ishtara tamaran bi dirhamin ya sai abin nan dabino na dirhami guda ita kaga shi mai riwayar fatin bahuna ke sayarwa da idan sai yace ya ga aliyu dan abi talib ma'ana kenan ya shiga kasuwa shigar kasuwar ya sai dabino na amfanin gidansa har na dirhami guda kuma dirhami guda a lokacin yana da yawa wataƙila har yanzu dirhamin ina ga yana da yawa ko nawa ne nisabin zakka ne dubu ɗari ɗaya ko ya kai miliyan ɗaya miliyan ɗaya da ɗari uku in an raba ta gida ɗari biyu miliyan ɗaya da ɗari uku nawa za ta ba mu zai kai wajen dubu sittin ko ba zai kai ba dubu sittin da biyar to dirhami guda ɗaya kenan zai kai dubu sittin da biyar to ya sai dabino na dubu sittin da biyar a yanzu yana da yawa ko? eh ishtara tamaran bi dirhamin fahamalahu fi milhafatihi da haka sai ya nannaɗe ya buɗe tawul ɗin shi ko mayafin shi shine milhafa sai aka zuba dabinan a ciki aka ɗaure faƙultu lahu auƙala lahu rajulun sai ita wannan matar ganin sarkin musulmi ne ko wani mutum ya ce da shi ahamilu anka ya amiral mu'mini sarkin musulmi zan ɗauka maka wannan kayan bai kamata a ce kai ka ɗauka ba ƙala la sai ce a'a abul iyali a haƙƙo an ya hamila mai iyalihi ya dace ya ɗauki abincin iyalin shi da wanda yake gwada maka kenan sarakunan musulunci sukan iya zuwa kasuwa su yi cefane su ɗauko kayansu su kawo gida wannan alama ce ta an karya girman kai in ka ji cewa zuciyarka ba za ta iya ba ka ɗan riko bako ka riko jaka ko ka ɗauki rabin tumbi ka ɗora a kanka ka kawo gida akwai matsala abul iyali a haƙo an yi hamila mai iyalihi ya fi dacewa ya ɗauki kayan shi ɗaya da shi matsala wani hadisan ba'ifi ne bai inganta ba ta bakin aliyu ɗan abin tsalin ba a same shi cikin kasuwa ba na sai dai kuma ka kalle shi a zahiri kamar fassarar rayuwa tana fassara haka nauyin cewa ba za ka iya ba kafi ƙarfin har yanzu yana sake maido da kai gidan hadisi na farko za ka iya ɗin shi ne abin da ake da bukata a cikin rayuwa kada ka yadda a wata rayuwa ka ce kai kafi ƙarfin abu in ka karanta a wannan hina da shaɗan ke cin galaba a kanmu Allah ya sa mu fi ƙarfin shi حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الحيثم بن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير نعم نعم يتقلك يوني حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر حدثه عن أبي سعيد الخضري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل الله ما يجرم دبوا يكي فدا دكنش الإز جي da isa cewa na isa na gagara na fi ƙarfin kowa Allah ya ce izari walkibir ya uri da'i girman kai jin na isa ba wanda ya fi ni Allah ce wannan rida'i kamar na za'a ni bi shay'in min huma wanda ya jayayya da ni da wani bangare cikin waɗannan abubuwan guda biyu yanzu yana da izza ya isa yana da girman kai girmansa ya kai Allah ce azabtuhu sai na azabtar da shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu kada ka yadda ka ji kana da izza ka fi karfin kowa zaka taka kowa in dai zuciyarka ta karanta ma wannan to ka ari sifa ta cikin sifofin Allah madaukakin sarki in ka ji cewa kai babba ne zuciyarka tana karanta ma isa kai ka fi karfin ai kaza da kai kafi karfin a ce ma kaza wannan ita ma siffa ce ta Allah kake a rahe Allah ya azabtar da kai a dalilin wannan Allah ya tsare mu حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أبو رواحة يزيد ابن أيهم عن الحيثم ابن مالك الطائي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر ناجي نعمان بن بشير ينا فدا أكم منبري الإمامي نكنا qala sai yake ta inna lishaytani masaliya wa fukhukan yace lalle shedan yana da dani da tarko masaliya wa fukhukan masaliya malan yace bi fathil mimi fadadun ko fasadun muhmala ana karantawa ne da wa mimun fatha da sadun mara tugo jam'u musalla wa hiya al-habalatu wa shirk ita ce kaya ko tarko da ake ɗani da ake wanda ake ɗan sa igiya wanda ake kama ƙananan tsuntsaye waɗannan su ne ake kiransu masaliya hukuk bidan milfa'i fakha'un mu'jama shi kuma ana karantawa ne da yi wa fa'un ɗin damma ha mai ɗugo ita ma a yi mata damma haka ita ma ta ƙarshen in dai ba an samu nawasif ba ita ma ana yi mata damma ne kamar za ka ce fulus ya ce hima jam'u fakhin ima jam'i ne na tarko ko ɗani wa huwa alatun lissaidi abu ne shi ma da ake farauta da shi shi ma dai ɗani ne ko tarko da ake farauta da shi to da ya ce masaliya wa fukukan sai yake cewa fa aqfuhu tafsiriyun aqafin da aka yi ba ana nufin magana ba ce daban-daban a'a an ɗauki ɗayar ne don ta fassara ɗaya yasa ne ma na fassara da cewa ɗani da tarko ko da ɗani da tarko duk abu ɗaya ne da haka masali wa buhu shi ma duk abu guda ɗaya ne watan kir da ya kawo su ba ma'arifa sai ya ce littaksir awin nau'iyya don a nuna abin yana da yawa ko a nuna kala-kalan su shi yasa ya kawo sai sai masaliya wa buhukan ya ce to shi ɗan yana da ɗani da tarko yana da hanyoyin ɗani da yawa yana da tarko da yake kama mutane da yawa wa inna min masaliyar shaitani wa hukukihi daga cikin sani da tarkon da shaitan ke wa mutane albaqaru bi al'umillahi mutum yake nuna isa cikin ni'imar Allah idan Allah ya ma ni'ima ka ji kana da girman kai kana daukan isa da girma wannan dani ne na shedan yana jefa ka gidan wanda za a azabtar da su wal fakhru bi ata'illahi da alfahari cikin kyautar da Allah ya ma idan Allah ya ma kyauta ka ga mutum yana alfahari na ni ne ba ai duk wata dabara mun santa ai ba za a ritsa da mu ba mu mun yi kaza wani alfaharin da cika bakin da kake duk dani ne na shedan yana so ya afka cikin azabar Allah wal kibriya ala ibadillahi da girman kai akan bayin Allah kana ganin kowa bai isa ba sai kai wattiba'ul hawa da bin son zuciya fi ghairi zatillahi ba a tabarkin Allah ba wannan duk dani ne da shedan ke jefa mutum cikin azabar Allah Allah ya tsare mu da haka idan Allah ya ma ni'ima ka gode kamar da malai ya gabatar da nasiha ranar Lahadi da ta gabata kenan akan ashukuru godiya ga Allah madaukakin sarki to idan Allah ya ma ni'ima ka yaba ni'imar ka gode ma Allah kuma kacce sa ta kai ka da sako ko ganin ka isa kar ka fito kana wa mutane alfahari kana cika baki ba ta ka bace girman kai da wulakanta bayi wannan tarko ne ka fada cikin turakun sheda wati ba'il hawa ko shi ma bin son zuciya duk abin da zuciyarka ta gaya maka za ka yi saboda kana da kuɗi ba kuɗi bane ba kawai za ka yi baka da matsala wani shi yana ganin in dai kuɗi ne to shi ya wuce wannan gurin in ma shari'a aka aka ce za a ci tara kaza ci to bara in ƙara kaza sai in ƙara kaza din yana ganin ya isa ko to irin waɗannan duk tarko ne shaɗan yayi kuma ya kama da su Allah ya tsare mu Imam Al-Albani ya ce hadisi shi kuma wannan hasanun ne hadisi ne mai kyau amma mauquf magana ce ta Nu'man ibn Bashir ba ta manzon Allah ba sai sallallahu alaihi wa sallam حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار وتاد الجنة سنكفى وجنا حجة إلى كلمة احتجاج احتجت الجنة والنار ita aljanna ta kalli baiwa da alfarma da Allah mata kita ni ce mai kaza ni ne da kaza tana ta kawo dalilai da hujjoji ita ma wuta tana alfahari tana kirari tana tara nata hujjoji ka ji fa manya wa qala sufyan aiban shi kuma su fiyansa ya ce a ikhtasamatil jannatu wan nar wuta ce da aljanna suka yi hayaniya suka yi fada a junansu kasan duk inda kishiya take ba a zama lafiya ita aljanna tana ganin ta fi wuta ita wuta tana ganin ta fi aljanna shi ne kowa ke kafa hujjar shi da haka ba abin da ba za a iya debate a kan shi ba har masu bacci na'am ikhtasamatil jannatu wan nar qalatin nar ita wuta a cikin hujojinta ya tace yalijuni aljabbarun wa yalijuni almutakabbirun ni fa masu shiga ta wanda Allah zai tara mu aljabbarun masu isassu masu girman kai mu za ta tara a hado musu duk yanzu a duniya ba su bane manya ya tace to ke da kike taki ni fa a ranar gobe alkiyama waɗannan su ne Allah zai tattara ya zuba a cikina na haka ina ga ina fiki daraja da girma saboda manyan za a zabo a zubo su wajena wa qalat aljanna ita kuma aljanna sai ta ce yalijni ad-du'afa'u wa yalijni al-fuqara'u yace masu rauni fakirai iyalan Allah ce ni kuma su za su shiga cikina a ranar gobe alkiyama da haka to yanzu ai kamata me manya manyan mutane ne ko me kanana kanana ababan tausayi wa kamata ya alfahari qala allah tabaaraka wa ta'ala allah da kansa sai ya ce wa da aljanna anti rahmati ke kan ai rahamata ce arhamu biki man asha'u ina yin rahama ga wanda na so cikin bayina sai in sa shi cikin ki wanda ya isar miki falala ya isar miki alfarma Allah ta samu ne nata kuma qala lin nar sai kuma Allah ya ce da wuta anti azabi ke kan azaba ta ce u'azzibu biki man asha'u in azabtar da wanda nake so cikin bayi wa li kulli wahidatin minkuma mil'uha yace kuma kowace cikin ku nayi alƙawari sai na cika ta wata sai ta cika bambam aka aljanna sai ta cika bambam Allah madaukakin ka ya sa muna ciki tun da farko eh ba sai an zo lalima lalima ba Allah tun da farko Allah ka sa mu cikin ta kana shekul albani sahihun imam albani ce sahihun to menene dalilin ko kuma me muhallin shahin da ciki ita wuta tinkan a tashi alƙiyama ta san ƴaƴanta masu girman kai ne da haka idan kana da girman kai to wuta da ku take alfahari tana jiran ƴaƴan da za su taho Allah ka sa ban da mu a ciki حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة عن عبد الرحمن قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم من رواية صحابة من الله صلى الله عليه وسلم بس كفن سيبا متحزقين mutane da suke takurewa a guri ɗaya ba haka rayuwarsu take ba kasa akwai da za ka ga in ya karɓi musulunci ko shigo cikin al'umma za ka ga ya takure kansa ya koma gefe ɗaya to sahabban manzon Allah ba haka suke ba mutane bane masu takure kai masu ware kai su koma gefe ɗaya su ne mutahazzikin mutahazzikin yake ta ai mutaqabbidin wa mujtami'in mutane da suke dunkulewa su tare a guri daya ba haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba wala mutawa mutamawitina ba mutane bane mutamawitin tamawatar rajul aiza azhara min nafsihi at-takhafut wat-tadahur su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba lusarai bane mutamawi shine mutumin da za a gan shi haka babu karazana babu kwarjini a jikinsa to ba haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda za ga in ya riki ibada saboda yawan sallah da yawan azumi sai ya gani yan gwalgwal abin arena shi ya dauka hakan shine musulunci to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka suke ba Umar dan Khattabi ko wani sahabi ya ga wani saurayi mai cikon addini ya zuba zuleka babu laifi ga asuwaki ga hura na tafiya ana gani sai kai gafara da gaban ya ce ba haka maza suke ba umar dan khattabi ya ce in yana tafiya ƙasa wani lokacin ƙara take babu sifar doba tsoron Allah madaukakin sarki a ganka kawai lamamu lamamu lamamu kana tafiya ta haka ba haka ba titan ba haka ba yake yasa ce maka cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka ba ce sifar kana ganin siffar su kaga siffar mazaji gwaraza kana ganin su kafin kawai sun isa haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ba mutane bane masu kebewa su kame jikinsu su kankame jikinsu kuma ba mutane bane masu lakwalakwa kaga kenan su ba masu garaje ba ba masu lakwalakwa ba wa kano yatanashaduna shi'ira hatta waƙoƙi irin na jahiliya suna rera su tsakaninsu akan yi tarihi a karanta abubuwa a yi labarai irin na jahiliya a ɗaiɗo kai juna abin nan kewa to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna akwai wanda zai ga ta hira ma laifi ce laifin tsoron Allah ce to wani lokacin babu laifi a yi bayanin alai an da za an wani lokacin a yi magana jari wani lokacin kila ya dan mai karfi wani lokacin a turo ta tsundiyar giza da koki wani lokacin a kiro bihiyar kosai sama dai itan baraye ko baraye ke ko maraye sama dai itan kosai kake ta mamaki ya za a ce kosai an shuka rabi ya fito to duka irin waɗannan labaran sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su zauna suna ambaton su a junan su wa yadhkuruna amra jahiliyatihim suke bada labarin irin abubuwan da suke a cikin jahiliya kuma dan khattabi yake cewa wani lokacin mutum ba zai gane alfarman musulunci ba sai ya biyo ta cikin jahiliya wanda aka haifa a cikin musulunci aka mai tarbiyar musulunci ya dora akan musulunci ba zai gane ba musulunci yana da falala da yawa amma yanzu ka samu arni da ya rayu cikin kasar arna ya karɓi musulunci wallahi kwana biyu sai ya fi sarcin a cikin rayuwar shi to irin wannan su ne za su baka labarin alfarmar da take cikin musulunci yake cewa wa yadhkuruna amr jahiliyatihim fa idza urida ahadun minhum ala shay'in yace idan aka buƙaci ɗayansu a kan wani abu min amrin lahi cikin al'amarin Allah ma'ana idan aka nemi wani ya sakwa-sakwa da addini wani ya wata wasa da doka ta addini wani ya watsa da wani abu na addini eh ana buƙatar haka a ce da Allah usari aka mata kuma ya dan sassauta da Allah a dan kau da kai to za ga duk wancan wasan da ake da haba-haba ɗin da higa cikin mutane da tone-tone da labarai da ka nemi shigo da abu da zai taɓa addininsu sai ce darat hamaliku ainihi sai ga idansa ya juya nan da nan idansa ya furfuto fili ka annahu majnun ka ce mahaukaci yanzu kenan duk wancan wasan da wargi da ake da ka nemi taɓa martabar shi ko ka nemi taɓa martabar a duniya ga nan da nan ya haukaci to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke ma'ana ba girman kai bane ba isa bace mutum ya koma gefe ɗaya ware da su ba sa irin wannan alama ce ta girman kai ka ki shiga cikin mutane ka koma ka ware guri ɗaya ka takura rayuwarka alama ce ta girman kai ka shigo mutane ku tattauna ku yi hira a yi labarin yarinta da samartakewa kun je gidan gona ɗaukan fuli ko magariya kowa duk kuke karo irin waɗannan tarihin duk wannan babu laifi a tuno yarinta a ji daɗi a yi rariya a yi raha wannan ita ce kamar ribar rayuwa duk wanda bai yarinta ba bai more rayuwarsa ba eh kawai a ce ka waye gari kawai a ce daga ɗan ƙaramin zanen gurin ka kawai a ce hikanan ka zama saurayi a an samu matsala wallahi amma ka biyo wannan yarintar ka yi ta garaje da yawa ka ga wasu abubuwan kana mamaki a za a ce ma an yi su in aka faɗa ga kamar ƙarya ce to a yi tattaunar wannan wannan rahin girman kai ne a tattauna a yi wannan abu to wani ya da an zo cikin mutane da an fara faɗa ya ga yana kunkumbura yana ɓata raya za a ce a yi irin wannan wasan da shi shi an rena shi to sahabbai duk ana wannan zancen da su amma idan ka ga ɓacin ransu ka ga idansu ya yi ja kamar 'yan mazan ta fito to an nemi taɓa addini ne to anan kuma babu wasa a cikin shi Allah ya samu dace حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتغضوج عن النبي صلى الله عليه وسلم عزريش وكان جميلا وأنه مجمع ككاواني فقال سيكي سيوا حبب إلي الجمال يسي من ذن الله الله يسا من جرب السنكو إن هذا سنكو والله سنك سن كليا كينا يجار غاشي يتاجي يهودي يكذا duk inda ka gani dam dam abin sha'awa yace Allah ya sa min jarabar san kyau wa utitu ma tara yace kuma Allah ya mun baiwar kyau kamar yadda kake gani na an bi son ko son kowa kin wacce ta rasa ko eh haka Allah ya yi ni haka Allah ya yi ni ga ni kyakkyawa kuma ina jarabar san abin da zai kara min kyau kuma ga Allah ya mun baiwa da kyau kaga ke da yanzu namiji ne amma ya haɗa Allah ya yi kyakkyawa akwai masu kyau cikin maza da yawan su ko akwai wanda an ce cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda kyan da Allah mai mala'ika Jibril idan zai zo wa manzon Allah a siffar mutane kamar sai yake a rafe zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wane ne shi dihiyatul kalbi yana da matukar kyau Allah ya tsara halitta shi an sha'ahu insha'an to idan mala'ika Jibril zai zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya shigo a siffar wannan mutumin saboda manzo Allah na ganin sa bai nasu ita kuma tana da siyasar zamantakewa idan kuna da buƙatar wani abu na alkhairi to kada ku sa kowace mai irin kama da kowace irin siffa ya zama tauhidin zai yi magana idan za a yi magana mutane masu zafi masu kaushin hali masu waye to a duba mutanen da Allah ya musu baiwar magana kuma in ka gansu zuciyarka ba ta tsare su ba da an gansu to ya sa su zama to su ne shugabanni sai su wakilce sai ya sa sai ta mantakewa ana irin waɗannan abubuwa amma ba irin yadda yara suke a furojar ba kuma sai ga maza uku sai mace kuma ta jagorance su ko wannan fa suna ce da barna amma idan kuna da bukata ku sa mutanen da in an gan su za a yi tafa'uli da cikin halin da suke ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a yi sulhu hudaybiya da an turo dan aikin kuran shawa kan ya ƙara so sai manzon Allah ya da'a zuciyarsa wannan sulhun ba zai yiwu ba in aka turo wani sai ce an samu matsala in aka sake turo sai ce an samu matsala saboda duk wanda ake turowa akwai abin da manzon Allah ke karantawa tare da shi ana turo wani sai manzon Allah ya ce wane yana da san dabbobi yana da sausayin dabbobi sai kusa kira kuma sai ya san zamantakewa kenan nan da na kawai aka kira kuma suke ta yawo zararo zararo zararo kana kuma ce ka ya ce gaskiya ba a kyauta ba ya ce wannan mutanen sun taho aikin aji ga dabobi an koro su za a kawo ɗakin Allah a yanka a hada su shiga shi gaskiya ba a kyauta ba ka san ko da inda ake tunsa da yaki ya ce dala can kuma ɗan kawai san ma siyasa kuma ka zara ƙurasha suka zaune da shi aka ce kai sahal je ka sahal yana tahowa manzon Allah na kallon sa sai yake cewa hada sahalun sahal Allahu amrahu ga sahal nan ya taho Allah ya sauƙaƙa al'amuran ku shikenan magana ta kare da sahal din ku yazo bai bar wajen manzon Allah ba sai da aka gama sulhu aka sa hannu komai ya kare sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka rubuta yarjejeniya kowa ya sa hannun shi domin siyasar zamantakewa da yan aike da jakadanci shi ma ilimi ne mai zaman kansa ba kowa ake bawa ba Allah ya samu dace to wanda kuma da yake cewa da yake kyawa ne Allah ya hore ni kyau hatta ma uhibbu an yakutani ahadun a wajen kwalliya da fidda ado da daukan wanka ba na son ga wani ya wuce eh hatta ma uhibbu an yakutani ahadun ba na son ga kowa ya wuce ni in ya fito so yake ga kowa ya kece masa reni in ma kala ko dai ya ce bishiraki na adini ya ce ko da cikata na takalmi ba na so in ga ta wani tafitawa kyau an kala bin shi in ahamara ko dai da cikata na takalmin da aka wa rini irin wanda duka suke saka ko na za ga yi an sa ta tayi wannan jaɗin har a da akwai ta to ai wannan wanda aka saka ta yi jan ta fi saboda ana jemiya ko a ce ɗinka ta akai da wanda yana je mai fata ɗinka ta yi da wanda kuma yadda aka mata rini ta yi jan na wasu tafi kwalliya awa da aka wata wannan rini ɗin ya ce to ni hatta da jarkata na ba na so in ga mutum ya fi ni kwalliya ali kibirin zaka saboda girman kai ne nake jin hakan a raina in ji ba na so wani fi ni kwalliya wani fi ni ado za ku yi tafiya ka tsaya ka cice a daka ka fito tsatsar don ka ji daɗi a ranka ba don ka rena mutane ba kowa yadda ka bi shi amma ka yi ne don ka ji daɗi ka ji nutsuwa a ranka hakan girman kai ne idan na ji ba na so ne bi na ɗaukar wanka alala suna da Allah ce ko kaɗan da sauƙi sauƙi ke na wannan ko sai wanda Allah ce ko kaɗan walakin da likibara ya ce shi girman kai min baƙarin haƙƙi a ƙin karɓar gaskiya ne wa gamɗin nasi da rena mutane in dai za ka yi wasa da gaskiya ka ki karɓarta ka rena mutane nan inda girman kai yake amma keta ado ka keta ado iyaka ketawa in ka isa ka yi abin da kai wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace hadathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال yuhsharu almutakabbiruna yawmal qiyama za a tada masu girman kai a ranar gobe alkiyama amsalar darri katankwacin jan kiyashi zago kenan ko to idan masu girman kai Allah ta shi alkiyama za a gan su dukul a filin alkiyama kamar kiyashi fi suratul rijal amma an ka gan su kamar su irin ta mutum to sani duk mai girman kai haka Allah zai tashe shi a filin alkiyama kuma ga mutane suna sauri kai ka san da matsala ya ghashahumuz zul kuma kaskanci zai lullube su ta ko ina kowa ga hidan kirme me tsawon zira'i sittin haka Allah zai tashe mutane amma shi kuma za a tashe shi kamar kiyashi saboda girman kan da ya dora Allah na so ya kaskantar da shi to za a tashe shi a wannan siffa ya ghashahumuz zul min kulli makarin ta ko ina kaskanci zai ji ya so masa yusaquna ila sijinin min jahannam idan an gama kuma sai a kora su zuwa wani kurkuku a wutar jahannama yusamma bulus shi wannan kurkukun ana kiransa bulus a cikin wutar jahannama to masu girman kai anan za a sa su Allah tare mu da su ta'aluhum narul anyari uwar wuta za ta hau kansu wutar ta musamman ita ce za ta hau su narul anyar wutar wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita wannan dutar ta duniya ai juz'i ce cikin juz'i 70 na wutar lahira to sanwa aka yi sai da aka raba ta gida 70 aka kashe zafi 69 ɗayan da ya saura ita ce aka kawo duniya amma ɗayar idan aka gwala ta aka gwala ta duk zafin karfe akwai digirin da in ta kai ba zai minti da ba sai ya narke a cikin ta to wani bata kai wutar jahannama ya ce to wutar wuta a cikin ta za a sa masu girman kai Allah ka sa ban da mu a cikin ta Allah ka cire mu da girman kai ko da ba zarra ya ga shahumul dhullu min kulli makan yusaquna ila sijinin min jahannam yusamma bulus ta'aluhum narul anyari wa yusqawna min asarati ahli nari kuma za a ke shayar da su da mugunyar ɗan wuta ‘yan wuta a jikinsu ya saba baka za a ga iwa ce take zuba daga cikinta ita wannan ɗiwar in ta haɗu kuma ba ta konewa ita sake zama wani bala'in da tsami da ɗoyi to wannan ɗoyin kuma suke fatan ina ma a ɗauke shi su samu sassauci lahira ba kyau mala eh Allah ka sa ko sakan ɗaya ba mu rabo a cikin wutar jahannama in ka kawo ka san lissafa ko sakan ɗaya za a kona ka za ka ga abu bai da kyau wallahi kwakwalwa ba za ta iya ɗaukar tunanin ba Allah kar ka ba mu jikin da zai ɗauki azabar ka kona ta faɗa ɗaya ce eh yusqawna wa yusqawna min asarati ahadin nari za a shayar da su daga wannan mugunyar ta ga wuta an ce kuma musamman masu matsala mazinata mazinata maza da mata duk abin da suka yi zina shine zai ke gangarowa yana taruwa a cikin wutar jahannama wannan dattin nasu da wannan najasar shine abin da zai damu yan wuta mugunya da suke wuta daga cikin mazinata to masu girman kai kuma ita za a tattara kuma a rika danna musu wannan abin ana shayar da su dinatul khabal manzon Allah ya ce kamar gurbataccen tabo idan tabo ya zo shinyewa ya bushe bayan na banki baka jina wani ɗori da wari to haka wannan mugunya take haka za a ɗauka ake danna wa ‘yan wuta Allah ta saban da mu a ciki menene ne sa aka yi musu haka saboda suna da girman kai da haka shine karshen hadisan da malam ya kawo a cikin babin girman kai Allah tsare mu da girman kai Allah ne santa mu da shi Allah karka haɗa mu da shi ko ta minti ɗaya ubangiji ka ne santar da mu daga azabarka abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ka amfane mu da shi wanda ya kasance da kuskure Allah ka nuna mu da dan mu gyara mu ake da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين akwai tafiya da zan yi ina da bukatar yan uwa mu samu cikin addu'a Allah ya tsare Allah ya samu da lafiya mu dawo lafiya sannan kuma sanarwar da aka yi ta yi a wancan masallacin dangane da ba a nan da za a wa tiyata a mukamin inta tun jiya da gaskiya an ba ta wani kuɗi ta je asibitin tsakiyar birnin kudu kenan kuma dai tsakanin mashin ɗinsu ya lalace don haka dai aka sake tura ta kano a jiyan an yi kuma tsakanin ɗin har sau uku a jiya duka bai buɗe hoton da ake da bukata ba sai a yau karfe ɗaya aka sake yi kuma ta sake koma birnin kudu da an tashi daga aiki ba tare likitan ya gani ya faɗi lissafin da za a yi kuma dai dama dai na faɗa dai aikin ko ya zama to na dubu arba'in da kwanciyar sati biyar ko ya zama to na dubu ɗari da ashirin wanda shi kuma kwanciyarsa ba za ta wuce sati guda ɗaya ba abin da kuma aka tara ya kai kusan naira dubu arba'in da ɗan ko naira sittin ne ko saba'in ne wani abu ne a kanta an ba ta naira dubu goma ta tafi da mutum talatin don haka dai ana da buƙatar ɗan uwa su ci gaba da agaza da taimaka Allah ubangiji ya ba da daman taimakawa ɗin abin da aka ba da Allah sa shi a mizani na kwarai ina ga lokaci ya kore da yawa don takwas saura masu tambayoyi su yi haƙuri Allah kai wani lokacin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin
bukatar ɗan uwa dai da sake sa magajin gari a cikin addu'a shi ma da yana asibiti yana karɓar magani da haka ɗan uwa da Allah ya sa shi cikin addu'a Allah ya bashi sauki Allah ya sa ta zama mashi kafara jinyar da ake bawa ko ladan da ake bawa masu jinya ubangiji Allah ya bashi Allah ya bashi sauki Allah ba iyalansa kuma haƙurin zama da majinyata ɗin su yarda jarwa ce daga Allah madaukakin sarki dukkanin marasa lafiya a ubangiji Allah ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya su ka ubangiji Allah ji kansu ya gafarta musu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin